tabaraka ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da fallon sai sake haɗa ma wannan rana ta juma'a ashirin ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya don ci gaba da karanta littafi mai albarka na fiqhul maliki wa dillatahu wato sharhin ashmawi na shek abubakar madatai muna cikin mukaddima ko yau za mu yi ƙarshen mukaddima na farko akan wato takalidi mutum ya zama yana da mazhaba riko da mazhaba yace qala allamatu zarruq imam allama az-zarruq babban malami ne wanda yana da littattafai mabambanta daga ciki ya yi sharhin risala a cikin malikiya sannan daga wajen tasawuf a cikin kawadi tasawuf din yake cewa ka'ida ta 45 ma duwina min kalami al-a'immati fi kulli fannin fa huwa hujjatun li thubutihi bita dawulihi yace abinda aka rubuta na maganganun magabata a yimma shi wato a kowane fanni hujja ne wurin tabbatansa saboda ita dawulihi saboda yadda wannan abubuwan ya yadu a cikin al'umma da kuma ma'arifatu aslihi saboda sanin asalinsa wa sihhatu ma'anahu saboda kuma ingancin ma'anar abunda aka rubuta na daga cikin maganganun magabata wattidahu mabane da kuma bayyanar inda aka gina wannan magana wata dawulu baina alihi da kuma inda yake tadawul yake yawo tsakanin ma'abotansa washtiharu masailihi da kuma yadda mas'alolin suka shahara inda a'immatihi wato wurin a'imma na waɗannan mazahib ɗin ma ittisali kullun amman qablahu tare da ittisali maganan bata yanke ba kowa ya karba a wurin wanda yake gabansa saboda haka sahha ittiba'uha ya inganta abi waɗannan walazin ya zama lalle a wato abi waɗannan maganganun waɗannan ayyimma jagorori na mazhaba wa in farabat masailuhu a ruwayat fi afradiya amma wanda ake samu ruwayoyinsa yake karewa a wurin afrad wato wanda ɗaiɗaikun mutane wa ghairu mudawwana laysar kazalika abinda kuma ba a rubuta ba shi ba haka yake ba saboda haka fala yasihu akhdhu biha linqiradi hamlatiha ba zai yiwu a ɗauki waɗannan ba saboda wanda suke ɗauke da maganganun waɗannan malamai sun ƙare, wanda za su iya ɗaukan jumlar gaba ɗaya maganganunsu sun ƙare, domin a cikin maganganunsu za ka samu akwai abin da yake waƙar ya kusu zalika yawon, akwai abin da yake taksisi, akwai abin da yake ta'anin, wato akwai abin da yake ganewa, akwai kuma wanda yake kususiya. A wato kan kiradi mazhabin laifi, kamar dai yadda mazhabar laifin da sa'ad ta in kiradi wato ta ainihin ƙare babu ita yanzu saboda almajiransu babu almajiran wanda kamar yadda su imam Malik suke da almajirai suka ɗauko masa ba a wurin su su waɗannan ba su da almajirai wanda za su yada mazahib nasu wa Sufyanani da Sufyanu Sauri da kuma Safwan bin Uyayna waɗannan su ma malamai ne maza mazhaba amma duka saboda ba a samu waɗanda suka ɗauko mazahib ɗin ba sai zama mazhabin sun ƙare umuman gaba ɗaya wasairul mazahib da sauran mazhabobi wanda waɗanda suka yi indirasi wato waɗanda suka kare siwa maliki min maghrib in ba malikiya ba a maghrib sai zama masabar malikiya ta yaɗu a maghrib gaba ɗaya magharibul arabi da magharibul sudani wato yammacin baƙaƙe da yammacin larabawa yammacin baƙaƙe su ne waɗannan ƙasashen namu duka malikiya ake yi in ka duba bayan nan kuma akwai magaribu su arabi akwai yammaci na larabawa irin su morocco algeria tunus waɗannan abu waɗannan magaribu arab dukan su ma malikiya suke yi bayan nan sai ya zama ta shiga ma wani yanki na turai kamar andalus a malikiya suke yi har ma aka samu manyan malaman malikiya a andalus kamar ibn al-arabi al-maliki malamin qadiyat duk sun rayu a ainihin andalus ne wato andalus duka kuma malikiyan suke yi amma abun mamaki daga baya duk irin waɗannan manyan malamai da andalus ta ɗauka gaba sai jarrabawa ta shiga su imamul qurrabi duk wannan yankin suke sai jarrabawa ta shiga wato ya zama musulmai gaba ɗaya ma an kore su a kasar a wannan lokaci imam qurrabi yana faɗa yake a cikin wannan yanayi da ake ciki na yaƙi don san da ta ga musulmai in za su zauna a garin sai sun biya jizya sai sun biya haraji to dai ƙarshe suna zaune suna biyan haraji ma sai aka ce a ba a sun su ko dai su bar musulunci ko su fita daga ƙasar Imam al-Qurrabi yace yana cikin rubuta tafsirin sa yana sautin nisa'i a sai aka harbo kifiya sai ta samu mahaifinsa ta kashe masa mahaifi to kasancewar sa malami ne amma akwai malamai sai tambayi malamai to yanzu mahaifin su sai rasu yayi shahada dalilin wannan harbi da aka yi sai ta to yanzu mahaifinsa kan yana matsayin shahidil mutarak wanda ya shahada a wurin yaƙi tun daga kifiya ne na yaƙi ta harbe shi amma yana gida ko kuma za a masa wanka irin na kowa a sa masa likafani to malamai sai suka yi sabani wasu malamai sai suka ce masa a ai yadda shahidul mutarak yake shi ma ai kifiya ne na matsiya ta harbe shi kuma ayyamul har a kwanaki na yaƙi saboda haka a je a binne shi kawai yadda wasu malamai suka ce masa a ai ana zaune a gida ne ba yake fita wannan kifiya ta same shi ba saboda aka masa wanka a masalla mamul qurdabi sai aka yi mahaifinsa wanka aka masalla to sai daga baya yace da yi yitso a cikin ilimi sai gane fatawan waɗancan na cewa kada a masa wanka shahidi ne ita fi inganci da ita yi haka nan imamul da ƙarshe sai ya bar wannan gari ya dawo ainihin a magarib marakish wato Morocco a wannan wurin ya koma ga Allah haka nan shi ma Qadi Iyad shi ma ya fita ya dawo Kirawan yadda daga ainihin Andalus ya dawo Kirawani abubuwa dai da yawa shi ma na Qadi Iyad babban malami ne a wannan masaba kuma ma'arufi ne musamman akan kare janibin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da littafin sa shifa fi tarihi wa mustafa sai ne da wani littafi wanda ya bawa larabawa mamaki kwarai da gaske. Suna littafin masharikul anwar alasi hanyar asar. Wato, littafi ne mai ban mamaki. Ya ɗauki sayuwar Bukhari da sayuwar Muslim da muwaɗa. Sai ya ɗauki duk wata kalma da ma'ananta yake da zurfi yake da wahalan ganewa. ya bi ta kuma abajadiyya daga alif aka fara idan akwai kalma mai ma'anan abada a cikin sahih bukhari to sai ne sharhin ta sai kowa musulmi ya dauko irin wannan kalmar mai alif ba ya kowa mu wadda ya dauko a lokacin da yanzu da rasuwarsa shekara ɗari tara ba kwamfuta ba wai ma ba sashin zaka ya gano kalmomi da suke da irin wannan ba a'a kawai aiki akai akan bukhari muslim muwabba kowane kalma sai an yi sannan akwai ruwaya da yake tawahumi yake rikitarwa to sai ya warware wannan sanadin hadisin ya yi bayani akan tawahumi to aka yi bi sayyid bukhari da muslim da muwatta na imam malik a har laraba suke cewa mashariqu anwarin tabaddal bi fitatin wa min ajabin kaunul mashariqi min gharibi suke cewa abun mamaki mashariqu anwarin haske walƙowa na hasake kuma ta bayyana a fittatu don sunan garin Qadiyat fitta ta bayyana a fitta ba a ƙasashen Larabawa magarib a masharik ba yace yana daga cikin abun mamaki a ce wai a masharik ta bayyana a gar wato gabar ta bayyana a daga yamma ko kuma wannan haske na masharik ya bayyana a yamma saboda sun ji kishi irin abin da littafin yake da da shi to saboda haka sai aka samu akwai malaman malikiya manya a wannan gari na Andalus sannan an samu a Baghdad cikin magharib a masharib din ma malaman malikiya ƙwarai da gaske kaman Khabibul Bagadadi babban malami ne hafiz malamin hadisi ne mai girma kuma dan malikiya ne sannan irin su Abdul Wahhab al-Bagadadi wanda ya rasu hijira tana da shekara 422 babban malami ne a malikiya kuma shi ma dan Bagadadi ne sannan har Ibn Hazm yake cewa malikiya da ba su da malami sai malamai guda biyu da ya ishe su Abdul Wahhab al-Bagadadi da Abul Walid al-Baji ce waɗannan malaman su kada ya ce malikiya ba su da wasu malamai sai waɗannan biyu da sun ishe su saboda isa na irin wannan malamai ne duk da Ibn Hazm malami ne wanda baya kara amma in kaga ya sallama wa malami to malamin ba karami bane to yace waɗannan malamai sun ishi malikiya yace to kamar da yadda malikiya take a Maghrib Shafi'iyya take cikin Ajamawa a Hanafiya take cikin Rum amma yace hanbaliya falam yujad illa ma ghairi ba a samu masabar imamu Ahmad bin Hanbal sai tare da wata masaba ba wata kasa a wannan lokaci da za a ce shimuli hanbaliya ne ta shimuli ta cika kasar gaba daya sai an samu wata masaba sun hadu tare a wannan gari falazima kullu man tamakkana ma'rifatu sihhati naqlihi la man tamala yace saboda haka a sai a lizinci duk wanda zai yi wanda za a san ingancin abin da ya karbo daga cikin waɗannan mazhabobi sai zama an karbe su saboda haka ma Imam Sunun yake cewa Imam Sunun babban malami ne rasuwan sa yanzu sama da shekara dubu shine ma ya karbo mudawwana wurin a Abdurrahman ibn Qasim an kambace shi Sunun ne saboda wata tsuntsu ne sunanta Sunun mai kaifin basira to saboda kaifin basiransa ne aka ce masa sunun amma sunansa Abdulsalam At-Tanuhi shine ainihin sunansa to yake cewa la yufta bil magrib bi ghairi mazhab al malik a magrib saboda mazhabar malikiya ta yi tasiri a yamma nan saboda haka yace ba za a bada fatawa a magrib ba in ba a mazhabar malikiya ba duk fatawan da za a bayar a magrib to akan mazhabar malikiya za a bayar haka nan Ibn Katib shi ma ya faɗi irin wannan magana. Saboda haka, a waliyullahi dalawi shi kuma yake cewa, wa mimma yunasibu hadal maqam yana daga cikin abin da ya dace da wannan bigire a tambiyu alal masail dallat fi bawadi al afham fadakarwa akan wasu mas'aloli wanda a jizzan su fahimta ya bata a cikin jejin wannan ainihin matsalolin an samu fahimtoci da yawan mutane sun bata wa zallatil aqdam kafafuwa sun zame wa dagatil aqlam alqaluma sun yi dagawa minha anna hadhihi almazahib alarba'a mudawwana muharrara daga cike ke akan waɗannan mazhabobi guda hudu waɗanda aka rubuta komai nasu a rubuce kuma ya zama muharrar takakken abu ne na waɗannan mazhabobi kadista matil umma malamai ko al'umma sun yi ijma'i aw man yutaddi bihi minha ko wanda ake kula da su ake kula da abin da suke fada ko abin da wanda za a irga a cikin wannan al'umma sun yi ijma'i ala jawazi taqlidiha ila yawmina hada yace akan halaccin mutum yayi taqlidin ɗaya daga cikin waɗannan mazhabobi guda hudu ya zama yana da mazhaba daga cikin waɗannan mazhabobi guda hudu har zuwa yau shi kuma yana da ƙarni na sha biyu ne amma yake cewa har yau malamai sun yi ijma ba wanda ya sabani akan wannan mutum ya zama ya kwaikwayi ɗaya daga cikin waɗannan mazhabobi wa fi zalika min al-masali ma la yafa ce saboda abin da yake ciki na masali mas'a wato masali maslahohi wanda ba za su koya ba la siya ma fi hadhihi al-ayyam musamman a irin waɗannan kwanaki kwanakinsa kusan shekarar ɗari uku yake cewa musamman a irin waɗannan kwanaki wanda kasurat fi himam jiddan himma ta takaita kwarai da gaske babu himma sosai wa asharabatin nufusil hawa rayuka sun sha son rai a shekar ɗari uku baya wa ajaba kullu zi ra'ayin bi ra'ayi kowa yana jin abin da yake kai shine gaskiya kowa yana jiji da kai da ra'ayinsa yace to a irin waɗannan kwanakin ba abin da ya waje ba kan mutane su rike mazhaba abinda malamai magabata suka tafi a kai ka rike shi kawai kar ka tsaya kana jayayya akan yan zamani yan yayi kowa yana ji da kansa sannan sayyidi Muhammad al-Muqtar al-Shinkiri yake cewa waqad ta'assala min kalami al-a'imma al-muqtada bihim hakika ya tabbata a cikin maganganun malamai wanda za a yi koyi da su annal hadith yakunu sahihan hadisi zai kasance sahihi amma wa yu'aridu ma huwa arjahu minhu sai abin da yake ya fi shirin jaye sai mu'aradan wannan hadisin gashi hadisi ne sahihi amma sai a samu wani abu yayi mu'aradan hadisin sai a bar hadisin a dauki wancan magana saboda girman waɗannan malaman da suka kai su haka mushaidai wa annahu yakunu sahihan wa yakunu mukassasan zai kasance sahihi amma kai baka sani ba hadisin mukassasi ne kimantacce ne akwai hadisai da za a gani hadisi ne amma ya keɓanci mutum ɗaya kadai ba ainihin ami ba ne misali wata ranar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallah na fila bayan la'asar a dakin mulmin hafsa suke cewa rasulullah na fila kuma bayan la'asar ya ce ai bayan azar zan yi nafilan sai na yi bako bakon kuma ya riƙe ni har la'asar shi yasa yanzu na rama take to kenan shi kenan mu ma yanzu idan haka ya faru muna ramawa bayan la'asar yace a haka wannan kafi ne wa kansa ko kuma akan laiha akwai hadisi kafi a manzo Allah sallallahu alaihi an dawo sai yake cewa duk wanda yayi laiha kafin idi to kili wato nama ne kawai kaddamar iyali ya gabatar wa iyalansa kafin ai sallan idi duk wanda yanka nama ne kawai ya ci fili shi ne ya yi a gidansa amma duk wanda ya laiha bayan an dawo bayan yankawan liman nan malaman fiƙi sun ce imamul abbasi ko imamul sala limami sarkin gari ne ake nufi ko limamin gari to bayan liman to shi wannan yana da laiha ingantacciya to sai wani ya zai ta yara rasulullah fa na riga na yanka kafin a tafi idi ni na yi riga malam masallaci na yi laiha na amma yanzu akwai wata dabba akwai wata akuya amma ba ta kai shekara ba ba ta kai ma wata takwas ba amma za a yi cin an yanka saboda ta girma amma dai ba ta kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je ka yanka ta shine matsayin lai hanka kaga wannan ta shine iyashi kai yanzu ba za ka ce to shikenan ga fatawa ga hadisi ai manzo Allah ya ce wani yanka akuya da ba ta kai shekara ba wata da takwas ba haka ba ka ce yace to zai iya zaman to hadisin mukassas ne ya keɓanci wani ne amma malamai mushtahidai za su gane cewa hadisin mukassas ne ba ami bane ko muqayyad ko muqayyadi ne ba mutlaki bane an kayyada shi an iyakance shi da wata mas'ala ne ba kowa da kowa ba ko kuma hadisin mansufi ne kai dai kaga hadisi baka sani ba hadisin wani ya nusa su ko bai yi ba kamar yadda malamai suke cewa mai bulugul maram yakan kawo hadisi nasik da mansuk ba zai cewa wannan an yi riskansa wannan ba yi riskansa ba to sai malamin hadisi kike sai gane wannan hadisin fa wannan hadisin ya yi riskansa wato ya soke wannan hadisin ya yi kansin da hukuncinsa yace hadisi zai zama to haka wa qad tahsul zalik anna dadda hadhihi al-awarij wa taqiqiha khasun bil mujtahid yace to wannan yana faruwa amma gane irin waɗannan abubuwa ya ke banta ne da mujtahidi waye mujtahidi mun yi karatun mujtahidi a baya muka ce mujtahidi ya kasu kashi uku akwai mujtahidul mutlaq sune irin su Imam Malik a kowace mazhaba a kowace mazhaba za su iya bada fatawa akwai mujtahidul madhhab irin su Ibn Qasim su kuma iya mazhaban suke bada fatawa akwai mujtahidi na ƙarshe mujtahidul mujtahidul futya mujtahidi mai iya bada fatawa sune irin su Imam Suyudi irin su Ibn Hajar al-Asqalani irin su wannan mujtahidai ne amma na fatawa su ma Imam Ahmad ya ce mutum ba zai fara ba ba zai da mujtahidul fatawa ba ya haddace hadisi dubu ɗari hudu sannan ya zama mujtahidul fata fitiya mujtahidi mai iya bada fatawa akan matsala idan matsala ta fito yana da ina ganin kaza ne lura da nasosin da ya sani ya bada fatawa akan haka ya ce a waɗannan hadisi dubu ɗari hudu sanadinsu da mataninsu. To ya kai matsayin da hatta imamu suyudi lokacin da ya magana kan cewa kai ya yi fatawa malaman zamani can da suka yi ta a kansa dan da suka gwada shi tukunna suka tabbatar ya kai wannan matsayi na mujtahid futiya din sannan aka bar shi ya bada fatawa saboda haka yace wannan gane waɗannan matsaloli na hadisi khasi ne ami ne muqayyadi ne ko nasik ne ya ke banta ga mujtahidi wanda ba mujtahidi ba sai ji malamai a littattafan suka abin da suka faɗa shikenan sai ka huta inda baka da idon gane waɗannan abubuwa yace kafi ne da mujtahidi mujtahidi mutlaq irin su Imam Malik wannan nafiya gairuhu la gairu mutawar yace amma wanda ba mujtahidi ba a kawo magana cikin magana garu ayi ma ce ai ga hadisi me za ka yi da maganar malik ga hadisi ya kore yace to wannan babun lura bane in dai bai kai matsayin mushtahidi ba ba za lura da maganar sa ba wa anna al-amal bil hadith idza aradahu ma huwa arjahu minhu khilaf al-ijma yace aiki da hadisi idan wani abun da ya fi shi rinjaye daga wurin mushtahidai suka faɗa sannan mutum ya ce zai aiki da hadisin to wannan ya saba wa ijma'i saba wa jima'i kuma yakan kai mutum zuwa ga halaka wani sarkul amari ma jisika minhu la khilafa fi sannan barin aiki da abin da zama an soke shi an yi niskansa daga cikin hadisi wannan babu sabani a ciki wa anna man ittaba al mutashabih kuma wanda zai bi mutashabi abu mai rikitarwa an ya kuna muqayyadan fa yudlak ko kuma abu ya zama muqayyadi ne sai ilakinsa akan wasu ne daban akai kaidin hukuncin sai ɗiraƙinsa a aukasan fa yu'ammu ko kuma matsalar tana magana kan wasu ke batattun mutane sai ɗiraƙin matsalar ita da duk wanda yake haka zai fada cikin halaka domin mukallafin ismani la tarika lahum su wanda aka tsora bi shari'a kala biyu ne ba su da na uku mushtahid wa ghairu mushtahid imma dai mutum ya kai matsayin mushtahidi ko kuma ya zama makaho sai ya samu jagora mukalladi wanda dole ya kasa mu cikin malamai magabata su Imam Malik sun zama musu ga jagora akan mas'alan addini shine gairu mujtahid fal mujtahid yajibu alayhi ijtihad fi ayan al adilla shi wanda ya kai matsayin ijtihadi wajibi ne ijtihadi akan ainihin adilla a wa yabna alayhi akadu bi ghairi maktadahu nazaruhu shi kan hana shi ya yi aiki da abin da wani abin da bincikensa ya bashi saboda ya kai matsayin mujtahidi zai bincike hadisai da ayoyi da fitar da hukunci wa gairu mujtahid wanda ko ba mujtahidi ba ya ku baya irin musauran al'umma na wannan zamani yace to yajibu alayhi taqlidu ijma'an wannan kan wajibi ne ta kalidi wajibi ne zama malamai magabata zai gogoya ya suka tafi idan aya ne ya suka fahimci ayar idan hadisi ne ya suka fahimci hadisin ba shi kadai zai dauko aya ce ai aya ta ce kaza a fahimtar sa a dole yayi taqlidi wa ya'lamu alayhi amal bil hadisi wal qur'an dun taqlidi mujtahid yace haramun ne akan irin wannan wanda ba mujtahidi ba yayi aiki da hadisi ko yayi aiki da alqur'ani ba tare da yayi taqlidin mujtahidi mutlaqi ba a cikin hadisi ko alqur'ani خوفا من أن يعمل بحديث مخصص أو مقيد أو أو منسوخ saboda tsoron kada ya fada ya aiki da hadisi maksusi hadisin da ake banci wasu da shi ya sake shi tsoron wannan misali cikin sahabbai akwai wanda yake laiha da zakara abu zar zakara ya laiha da shi to shi kenan sai ka zo ka yi laƙin wannan ka ce to shi ke na yi wanda bai samu laiha zakara ita ma za ta yi laiha kaga kai ba mu ce yaka kuma mu ce dai me suka faɗa sai kar da littafan furu'a na malam sai irfi ce ai ga abubuwan da ake laiha da su ba za ka wuce wancan maganan ba saboda ta bi amma kawai za ka buɗe littafi ka gani ka to ai ai ga kaza ma za a yi kaza da kaza a saboda haka ko abin da yake muƙayyari ko mansuki aw mu'aridun bima huwa arjahu minhu ko abin da gashi nan amma ga wata magana ta fi tarin jaye sai mutum ya ɗauki wannan magana saboda haka wa yabna wa akadu bi ghairi a maktadahu muqallad muqalladihi an hana shi ɗauko wani abu wanda ba muqallad wanda yake kokon sai ya ɗauko ba a wa yanzu lazu yin da manzo ta lafazi shari sai ɗauki lafazin jagoransa a yin manzo idan shi dan malikiya ne zai ɗauki magana imam malik a matsayin maganan share mai shari'a idan ce kala malikun zai dauki kala malik kaman kaulin hadisi ne a wala ya adulu al mashhur mazhabi imami ila hadisin ba zai kauce wa magana da zama mashhuriya a mazhabar sai ce ga hadisi nan kuma kace wani shi mashhuri a mazhaba ba zai haka ba dole mashhurin mazhaba zai dauka saboda shi bai sanya imam malik ya kalli wannan hadisin ba ko me matsayin hadisin saboda haka zai dauki mashhuri ne a mazhaba ba zai bijire ya kauce wa hadisi ba wali anna imamuhu qad yatruku al qad yatruk al akadha bil hadith ma sihati indahu limani tsala alayhi wa kabi ala ghairihi domin limanin ka idan kai dan maliki ne imam malik zai yu ya bar hadisi duk da ingancin hadisin saboda iliminsa ya nuna masa wani abu wanda zai sa a bar wannan hadisin tare da waninsa kuma bai da bai riski ilimi akan wannan ba saboda haka wannan sai ya sa ya bar ainihin hadisi ya yi aiki da abin da yake mashuri a mazhabarsa tambihun yace wa ma kulli ma taqaddama inna al-mar'a ba'da taqyidihi bid al-mazahib al-arba'a law an yantaqila ila al-ukhra al-darura lil-luksa yace fadakarwa duk da maganganun da aka faɗa a baya mutum bayan taƙayyidin wato ba mutum yana taƙalidi da wata masaba ko taƙayyudin mutum ya dalilai da wata masaba to zai iya ɗauko wata mas'ala na wata masaba saboda larura amma ba dan neman rahusa ba ba wai ka ɗauki rahusa ba a don larura ka ƙaura larurar da take ka je ka ɗauki fatawan wata masaba yace wannan zai yi fa kad kana bi zalika jammul ghafir min al muhaqqiqin malamai imam hakkai da yawa sun faɗi wannan magana daga cikin imam an-nafarawi yake cewa law qalla da shakkan mazhaban mu'ayyanan a da mutum zai takalidi zai kwaikwayi wata mazhaba sananniya to multaziman lahu wa arada an yantaqila li mazhabin akhar wanda ta zama dole a kansa sannan yake so ya kaura zuwa ga wata mazhaba daban yace lahu hal yajuzu lahu zalika am la wannan ya halasta a gare shi dauko ta mas'ala saboda larura na ta masaba ko kuwa yace to fi khilaful ulama ala thalathati aqwali malamai sun yi sabani akan wannan akan maganganu guda uku magana na farko malaman farko suka ce zawazul mutlaq mutlaq ya halasta inda larura kaje ka dauko fatawan wata masaba kai aiki da ita malamai na biyu suka ce adamul jawaz rashin halaccin haka in amila inda ya yi aiki wal jawazu in lam ya'mal da kuma halaccin haka idan bai yi aiki ba to sai imamul zannati yake cewa imamu zannati wato abu imran musa bin abi bin abi ali al-mashhur bi zannati yake cewa al jawaz fa innahu yaqul a shi abin da ya sa ya zama halassin yake cewa ya ji taglidul mazahib fil nawazil ya halasta a ɗauko maganganun wasu masabobi amma a cikin matsalolin nawazil matsalolin da ake cewa nawazil shine sabbin abubuwa da suke faɗowa yanzu misalin bankin musulunci bankuna nawazil ne to sai malamai suka ga babu fatawoyi da suka bada dama ai amfani da irin dokokin da bankunan musulunci ke amfani da shi a malikiya sai larura ta za su ka ɗauko fatoyin mazhabar shafi'iyya duk mu'amala na bankuna na bankunan musulunci da suke yi fatoyin mazhabar imamu shafi'i ne saboda wannan nawazin ne dole ana buƙatar a ƙaura a koma wata mazhaba saboda wannan yace saboda nawazin da ya wannan intikal min mazhabin ila mazhabin bi thalath shurudin amma da sharuɗa guda uku sharɗi na farko Allah ya jima'a bayyana mazhabai ne ala siffatin tukhalifu al-ijma kada mutum ya hada mazhaba guda biyu akan wata siffa ta saba wa ijma'in malamai misali kaman tazawwaja bi ghairi sadaqin wala waliyyin wala shuhudin kamar wanda ya aure amma auren ba waliyi ba sadaki ba shaidu idan aka tambaye shi me yasa kai aure haka sai ce ai masabar Imam Shafi'i ta ce aure za a yi tarar da sadaki ko ba sadaki za a yi aure ta to mun ji wannan to me yasa kuma ba wali a ba shaidu ki ai malikiya ta ce idan aka samu waliyai suka haɗu ko ba shaidu yan samu wancan rukunin aure yayi ce to me yasa ba wali ce masa ba kaza ai ta ce ko ba wali aure yayi to ga wannan sifayin saba wa ijma'i gaba daya ka dauko wannan ka dauko wannan saboda neman rahusa kawai yace to wannan mutum ba zai fa inna hadhihi sura lan yaqul biha at ba samu wani malami da ba da fatawa mutum ya hada irin wannan hadaka ba zai halaka shardi na biyu at-taqlid an ya an ya taqida fi man yuqalliduhu al-fadla wanda zai taqlidi ya yi itikadin cewa fifikon wanda zai taqlidin sa wato matsayin sa walau da usuli khabarin ilai ko da labari ya isa wurin cewa wannan fa ya fi masabar da yake kai ga matsayin sa ga matsayin sa to sai intikali zuwa waccar masabar wala yuqalliduhu zamanan fi amani amma ba zai ce zamani kaza zan yi masaba kaza a lokaci kaza kuma a sharri na uku da shurut tagridi Allah ya tabi a rukusul mazahib sannan ya kada ya ringa bin rahusa na mazhabobi duk inda ya ga rahusa a cikin mazhaba sai ya ce zai bi wannan to ba a yadda da haka ba amma kuma yace a ibn shihab ko shihab al-qarazi yayi ci ai talfisi to maragin dukkan maganar zina ta yake cewa a wato wanda suke halarta halarta mutum ya kaura daga wata masaba zuwa wata masaba to fa ba za a yi ba fi ma yan kudu fi alqada alqadi ba za ka yi alkali da hukunci a mata ba yanzu ana kai ka alkali na shari'a court sai ma hukunci ne da matamar malikiya sai kawai ka je to ai ga wata fatawa a wata masaba ba zai yi haka a wurin warware fatawan wato hukuncin alkali ba ka ce za ka ɗauko ta masaba ba za ka yi saka haka ba dole masabar imamin ka za ka bi wa kullu ma khalafa qadiyan aw jalil qiyas shi duk abin da zai saba da abin da aka yanke wanda yake kada'i ko kuma abin da yake kiyasi jari bayyananne saboda haka dai yace amma duk da haka ba zai hana kuma larura da kai mutum zuwa ga sahul ba neman sauki a cikin mazhabobi saboda haka za mu je akan karshen wannan mukaddima ga wasu baitoci na Abdul Alawi a yake fada cikin Maraqi Saud yake cewa mata mazhabi ghairi al-awwali فسنء غير واحد مبجري كهجة الإسلام والتهاوي وابن دقيق العيد في الفتاوي yace amma mutum ya yi ɗauki mazhabobi sama da mazhaba guda ɗaya to ba a samu a wato a wani ainihin daga cikin magabata wanda ya zamanto mai girma ya riƙe wannan ba wato ya riƙe haɗa kan mazhabobi yace a'a ko kuma wato ɗaukan sama da mazhaba guda ɗaya fasan ghairu wajil mubajjali wato aikin sama da mutum ɗaya ne wanda cike cikin manya sun ɗauki fatoyin wasu mazhaba kuma sun zama koko mutum ya zama mujtahidi a dukkan mazhabobi guda biyu kamar hujjatul islam al-ghazali yana daga cikin yayi zama mujtahidi a mazhaba sama da guda ɗaya ko kuma imam tahawi ko ne da kikil idi shi ma mujtahidi ne a malikiya sannan mujtahidi ne a shafi'iyya kamar yadda suka faɗa a cikin fatawan nasu saboda haka za mu a nan a ƙarshen wannan mukaddima ta farko kenan za mu dubi a gurguje a takaice ko kuma saba na biyu a gaba insha Allah sai mu shiga ainihin sulhu a shimari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin